عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلناه في أرض جهنم والعلا جهنم الشياطين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana sakamakon yan aljanna da irin jin daɗin da suke yi da irin maganganu na jin daɗi da suke yi sai ce to a irin saboda irin wannan ne fa dukkan mai aiki zai tsaya ya yi aiki don ya tsira daga shiga wuta ya samu kuma shiga aljanna shiga aljanna kun ji yadda abun yake shiga wuta Allah kiyaye wato a azalika khairu nam shajaratul zaqum wato shiga aljanna shi yabi koko da zuwan ka lahira ai maka masauki da zaqum menene zaqum yace innaha shajaratun takhruju min asli jahim wata irin bishiya ce mai tsirowa daga tsakiyar jahannama kagurai da suka yi haka sai suna yin wulakanci suna yin kirkiri kajire wuta tana cin itace wai ga wani itace ya tsiro cikin wuta to ai haka ne ai yan wuta ne musu azaba da macizai da kunami kuma duk a cikin wutar suke wutar ba ta kona macizan ba ta kona kunamin kamar yadda kifaye haka suke cikin ruwa amma ruwa ba zai musu komai ba tun da yake dama cikin ruwan suke amma in wani mutum ya fada cikin ruwa ya kasa fitowa sai ya mutu na ce ya wata bishiya ce ta kuru tana fitowa bi asin shahimi daga cikin wutan wutan jahannama tsallo haka an na wuri wasu shayadini bishiya mai muni tana da munin gaske tsarowa wato kuranta ta annahu ru'usu shayadini wato kaman kan macizai masu muni haka kuranta yake saboda abun da duk ba shi da kyau sai dangana shi ga shedan da yake shedan shirri ne gaba daya to sai an dangana shi ga shedan to sai zuciyoyi sai su nisance shi su kishi yadda ake dangana abu mai wuri ruga sheda da yake yi mala'ika wani abu ne alheri zalla ba taba ganin sa ba amma in an ga mutum kyakkyawa sai ka ji kawan mala'ika ma haza bashara in haza illa malakun karim da mata so da annabi yanzu kai wannan ku dan adam ne wani dan adam kai a cikin mala'iku ma sai da aka zabo فإنهم لآكلون منها ومالئون منها البطون فإنه سوكا فريجا متى لا والله آكلون منها ذات شوانا بشير هر موننتا هر مونن مونن كماننتا دا وارن warinta da duk dai za su ci wannan bishiya da ake nuna minha za su ci cikin bishiyar na ba mali ƙone min halbozona za su cika cikinsu da wannan bishiya kuma ina waliya da shawo min hamim bayan sun ci wannan bishiya sun cika cikunansu to sai a yi musu damu damu kuma wanda za su sha a kan cin wannan mummunan abinci ruwan tafashashen ruwa ne za a dama tare da tsirkaniki da jini na cikin na cikin jinnai na mutane fajirai da shi za a kwaba a sai shi ne abin shan su kuma ina da mara da shoban min hamimi kuma inna marja'u la ila jahim idan sun ci abincin zakofin Allah ya kiyaye a sun sha wannan abin damun da aka dama musu ka sha za a sake bai da su a inda suka fito kamun su zo su ci wannan zakofin su koma cikin wuta inda suke da awon billahi wannan an turo annabawa sun yi gargadi bayan annabawa malamai sun yi gargadi ga komai yana musu wadi amma sai suka zama yan wuta ne ya ja musu wannan ya ga ce inna ai albu'a wa zalin haka suka tadda iyayensu da kakanninsu su ma batattu ne sai suka bi iyayen nasu da kakannin nasu suka bata su yi karban gaskiya rusulu yura'una suna gaggawa ala atari bayan bin iyayen na suna gaggawa bin iyayen su kada iyayen su ba su wanda gabdan la gablahu mu aksaru lawali wayannan mutanen da suka bata suka shiga wuta abin da ya ja musu bin iyayensu da kakanninsu kamun waɗannan ma ai mutane da yawa sun bata daga tallafin kujimin lantariyar shadai ya bada mutane da yawa kamun ma waɗannan daga tallafin rahun afsar da wari yawancin mutanen da sun bata kamar yadda waɗannan ɗin suka bata ولقد أرسلنا فيهم منذرين الهالي ودكان سو وإن من كرس إلا كلاهيا الذي كون لنا من أيكا من دمانزلني ما سكر قدي ba shi ba cikin rashin sani suka fada a wuta ba kowaɗanne mun aika musu da manzanni sun karanta musu littattafai sun musu wa'azi sun isar da su aikan Allah wargar hakika an zarna bihim muzirina mun aiki manzanni masu gargadi sun musu gargadi Zurka yi baka na haƙi basul munzari, yaya ka ga ƙarshen lamarin mutanen da aka yi musu gargaɗi suka ji yadda, ƙarshen su halaka kullum za ka ji Ubangiji na ce, mun tseratar da bayinmu na gargari, mun halakar da kafirai. إلا عباد الله المخلصين كل إن أبو ياكاو سيغيتد من ذنبي da wanda suka yadda da su sai halakar da kawure wanda suka ƙi su to wannan a banda bayin mu waɗanda muka garkake su su gam inda fata lanjaye ne muku latina to mutane ne wanda Allah ya tsarkake su inda ibadi ne tsarka ne zubban sai dan bai da hannu a kansu in ko muku latina ne masu tsarkake ni masu tsarkake tauhidi da ibada sai dan bai mallake su ba illa ibada eh illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda Allah ya tsarkake su ya zaɓe su su gaba da cikin waɗanda suka bi iyaye suka mata wato bayan Allah tsarkakakku su ka in sun bi bayan Allah iyayen su mutanen kirki to wannan abu zai faru da su ba daga yi an ce sun bi iyayensu ne suka mata to iyayen ne ba banzaye ba irin iyayensu annabi Yusuf bane a a inda mutum ya tada iyayensu akan shari'a lalle ya bi iyayensa ko da iyayen waɗansu ne ma suke shirya ai za ka bi su balle iyayenka in ka tadda iyayenka kan shirya ka bi su in ka tadda iyayenka ba sa kan shirya ka nemi waɗanda suke kan shirya ka bi su ka bar iyayen naka ka zauna da su lafiya Kargan nadina Nuhun, wala ni'mal mujibun. ولقد حقيقة نادينا نادانا نوح النبي نوح باوم إن شاء الله نادانا يا كرام فرنيم المجيبون ما أدلا دي كرام ويا سامو ما سلامتا ويا سامي نا أمسا مسا lokacin da annabi nuhu ke cewa kafirai sun sun maza masa Allah ya kubutar da shi shine Allah ya ce Allah ya faɗa mana cikin suratul kamari ونجيناه وآله من الكرب العظيم النبي نوح da ya roƙe mu mun amsa masa kyakkyawan amsawa wanajjainahu muka tsayar da shi annabi nuhu din wa alahu da iyalansa wanda suka yi imani da shi min alkarbi daga babban bakin ciki al'azimi mai girma shine ruwan duba da ya halakar da duniya wato annabi nuhu da mutanen da Allah ya rubuta musu tsira wanda suka yi imani kenan su kan sun tsira wajalna sai muka muka sanya zuriyar da hu zuriyar annabi nuhu a cikin jirgin humul baƙina da aka sauka daga jirgin sauran jama'a duka rasuwa suka yi basu aihu ba babu zuriya yanzu sai zuriyar annabi nuhu munan dukkan mu zuriyar annabi nuhu ne ya'yansa guda hudu da samu da hamu da yabis wayannan su ne suka saura suka yi zuriya kan'an kuma ya halaka a cikin ruwa da yake ba musulmi ba ne وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين وتركنا جمك برمتا أنبتو ميكو حق الشن زامني kowane gari ka je za ka samu musulmi suna da nuhu nuhu nuhu ba manta da shi ba shekara masu yawan nan saboda Allah ya sa masa farin jini don Allah yana son sa da ya sa masa sunan nuhu din nan to ko ina za ka samu an ce nuhu to ina fari nuhu ba ga musu sai ka ji an ce alaihi salamu nuhu alaihi salamu alaihi salamu ko ina an bar masa an bato mai kyau salamun zaman lafiya ya tabbata ala abin nuhu na kan annabi nuhu fil alamin a cikin talikai maciji ya zo zai shiga jirgi da shi da kunama sai annabi ya ce ya ku miyagu ne ba zan ɗauke ku a jirgi na ba sai da annabi ya faɗa musu haka suka ce ka ɗauke mu mun yi alkawari mun yi alkawari idan an ambace ka in mun shiga ba za mu cuci mutum ba saboda ko da gobe in ka ga maciji ka ce salamun ala nuhin bil alamin ba zai cuce ka ba haka kuma kunamar inna mu in ji Allah kazalika yadda ka jin nan haka najiri muke saka wa musini na masu kyautawa annabawan nan Allah ya ce ya bar kyakkyawan suna har abada ana ambaton su da alheri kowa aka ambaci sunansa za ka ji an ce alaihi salamu alaihi salamu annabawa kenan inna ka zalika najzil musinina saboda kyauta wanda annabi nuhu yayi tsakaninsa da Allah da juriya da wahala yadda ya dauka cikin kafurai ba irin azabar da ba su yi masa ba to saboda jurewan wannan Allah ya zaɓe shi ya mai da shi mai kyakkyawan suna har ƙarshen zamani za a ambaci sunansa Nuhu na faɗa sai alaihi salamu wa inna mu kazalika yadda halin na haka na jizi muke saka almusinina wa annabawa ba har bayin Allah salihai wanda suka yi aiki a cikin addini suka yi juriya irin ta annabi nuhu to za mu sa musu kyakkyawan ambato a cikin mutane za ka ji duk lokacin da aka ambaci abubakar sai ce radiyallahu anhu an ambaci umaru ce radiyallahu anhu an ambaci zumar ce radiyallahu anhu an ambaci aliyu ce radiyallahu anhu kowane gari ka je na musulmi kamar yadda za ka samu nuhu za ka samu za ka samu ibrahim za ka samu Musa da Isa za ka samu su waɗanda suka gaje su daga cikin manyan khalifofi za ka samu sa suna abubakar da suna umaru da sunan sahabbai. إنه من عبادنا المؤمنين إنه كذنب نوح النبي نوح من عبادنا إن دكتين بايم والمؤمنين مؤمنين ننقوا kawo sunan muminai cewa annabi Nuhu yana cikinsu, ai su annabi Nuhu su ne jagororinsu, annabi Nuhu wanda yake daga cikin ulul azminar rusuli, ulul azminar rusuli yana sama da dukkan manzanni, wayannan guda hudu suna sama da dukkan manzanni, manzanni kuma suna sama da dukkan annabawan da ba ake su ba, annabawan da ba ake su ba, suna sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban manzon Allah suna sama da waliyai waliyai kuma suna sama da muminai kaga sai aka ambaci siddiqai zuwa zuwa muminai sai aka ambaci na kasan domin shine asali imani shine asali domin kowane annabi sai da ya zama mumini tukuna kafin ya zama annabi shi yasa aka ce inna min ibadinal muminina amma ai annabawa sun wuce su ne sama da muminai nesa amma saboda imani shine babba shine jagora sai ka ce innahu har girman annabi nuhu yana da cikin bayan mu muminai maran al-akharin bayan matsayatan da annabi nuhu da shi da wanda suka yi imani da shi mun mai da yayan su ne magadan duniya shine adam na biyu duk mutumin da ka gani a duniya yanzu dan annabi nuhu ne ta wajen zama wasa dan adam to dan annabi nuhu ne inda wa min ibadin ruhina summa agharan al-akharina sai muka halakar da wannan kafiran wanda suka kishi suka azabtar da shi وإن من شيئته لإبراهيم وإن من شيئته لإبراهيم kaji ne yadda muka gaya maka labarin annabi Nuhu to manya-manyan jama'a su ne su annabi Ibrahim jikansa ne kuma manzon Allah ne kuma babba daga cikin ulul azmin rusuli wanda daga cikin annabawa daga darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai darajar shi annabi Ibrahim annabi ibrahim shi ma kan hanya annabi nuhu in yake kuma jigarsa ne kuma mai ɗaukar nauyin manzanci ne kamar yadda shi annabi nuhu ya ɗauki nauyin manzanci wa inna min shaji da ibrahim ya rabbahu bi qalbin salim tun lokacin da annabi annabi ibrahim ya zo ubangijinsa da zuciya tsarkakakkiya mai lafiya wanda ba komai a cikinta sai alheri nan kuwa an gaya wa annabi muhammadu ne labari shi annabi nuhu annabi nuhu yana cewa wala tufsini yawma yub'athun Allah ina roƙonka kar ka saji kunya ranar tashin kiyama يوم لا ينفع مال ولا بنون ranan da ƴaƴa ko dukiya ko ƴaƴa ba su da amfani domin a duniya idan mutum yana da manyan ƴaƴa yana da manyan dukiya to ba da wuya ya sha wahala domin ƴaƴansa za su kare shi dukiyar za ta kare shi amma banda lahira lahira kam sai dai in suna da imani su taimake ka a lahira da in kai ma kana da shi dukiya ko dama ba ta taɓa zuwa lahira ba ta zuwa lahira sai dai aikin da ya je la yanfa'u yawma la yanfa'u malun wala banun ba abin da yake mutum amfani a wannan rana illa manata Allah bi qalbin salim sai dai wanda ya zo wuyan Allah tare da zuciya tsarkakakkiya wanda babu shirku babu rillu ba gishu ba muna abu cikin zuciyar to mu gaya maka ya rasu da annabi nuhu ya zo da wannan zuciya da irin ta ya zo wajen Allah ubangijinsa a lokacin da ya gaya wa in ɗalibi ya kawai ma za ta budun annabi ibrahim ya gaya wa babansa da danginsu ma za ta budun me kuke bautawa ne tambaya ya tambaya ne amma kan abin da ya sani amma yana kin abin da suke yi din ne shi ya zaye wannan irin tambaya ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك والدليل يهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن يسيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن وتكون للشيطان وليا يجي musu wa'azi da shi azar da sauran mutanen duka ya ta musu wa'azi أيبقى آلهة أيبقى آلهة دون الله تريدون أتريدون إبقا وتكبر الله بكرية كبر الله بكرية وتكبر جنوبي جنب بكرية كبر الله آلهة دودنين بندا كجي نبي كبوتاوا فما ظنكم برب العالمين يا kuke zato Allah shi ne ya halicce ku ya nimtar da ku ya ba ku kowane irin jin daɗi maimakon ku bauta masa ba ku bauta masa ba sai kuka ɗauki ƙaryan banza wai dodanni su kuke bautawa me kuke zaton tsakanin ku da Allah azaba zai muku duniya da lahira in ba ku canja wannan matsayi ba فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم wato dai aka yi jayayya dai a tabudu na ba ta hijun wallahu karamu ma ta amalu qalu lahu bunyana fa arbu bil jahim fa aradu bi kaydan fa ja'alnahu nasfalin wa qala inni za'ibun ila rabbi sayadin rabbi hab li min as-salihin aka yi ta jayayya yanzu abun banza kuke mata wanda baya ci baya sha baya magana baya da ba shi ke bauta ba in ga yake a uffin lakum wa ma ta'budu min dunillah Allah wade da ku Allah wade da abin da ke bauta wurin Allah fa ma zannukum bi rabbil alamin fa nadra nazratan fi nujum annabi Ibrahim sai ya kulle cewa zai sare dodanninsu ya faɗa dama ya ce in dai na samu dama waɗannan dodannin naku sai na na kakkaji su na sassare su to yana neman randa ba za gari ya samu dama ya sassare su sai suka ce gobe dai za a tafi idi za su tafi idi su to duk da shi kenan duk da shi ma ɗan gari ne to sai sai ya sa ido yana duban taurari amma ba taurarin sama ba saboda su mutane ne masu girmama taurari da ya ce zai duba da ya duba zai ce a yi sa'im tun yanzu nan ba na jin daɗi bai tsammanin tafiyar nan ta gobe ba zai za a yi ba saboda tun daga yanzu ba na jin daɗi ba ni da lafiya in ni sa'im wannan wannan annabi ibrahim alaihi salam annabi ya ce annabi ibrahim ya faɗi maganganun da ba gaskiya ba guda uku cewarsa inni sajim da kuma cewarsa hadi ukti ya matarsa cewa yar uwarsa ce amma cewa in da gibin nan a yi gaskiya ne kullukum maridun illa man shabaitu duk lokacin da kaga mutum yana cikin wani damuwa sai dai in bata dame shi ta ko ta bayyana ba cewa sai in da gib a yi gaskiya ne kowane mutum ma kaga shi yana da wani irin larura cewa ni ba ni da lafiya din nan wato rashin lafiyarsa na damuwarsa da bautar gunki da ake yi kafirai suna bautan gunki su Allah ya aiko su wajen su don su bari su bauta wa Allah sun kiyarta to shine ya sa masa rashin lafiya gaskiya ne yana rashin lafiya وتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آليتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون وضرب عليكم shikenan da ya ce musu ba zan samu daman zuwa ba ba na jin daɗi shikenan sai suka tafi ba ta wallo an mubiri sai suka juya suka ba shi baya ko suka tafi wajen idin su nasu na kafirci annabi ibrahim shi ko bai tafi ba dama ce ba shi da lafiya faraha ila aliyatin فقال ألا تأكلون في زاغا لثوري سيجي وجن دودانين ناسو يسا ميسو an ajiye dodanni an ajiye muku abinci me yasa ba ku cin abinci malik wani ta gudu me yasa ba za ku amsa ba me yasa ba ku magana malakum la tanfiqu me yasa ba za ku ci abinci ba me yasa ba ku magana rawani barban bilyamin daga nan ba da ya ɗauki abin tsara gatari sai ya zaga ya yi ta dukansu da ƙarfi na ce yamin hannun dama ne da saboda ƙarfin hannun dama ka ce duka bilyamin da dama ko kuma saboda rantsuwar da ya tallahi laƙidan tallahi laƙidan na asnamakum wallahi wannan dodannin nan naku sai na yi musu mummunan tanadi ku da yake wallahi din nan to darbar sai ya wuce ta duka su biye mini saboda rantsuwar da yayi ta farko kallah da ake da ta asnamakum fa akbaru ilayhi فأكبروا إليه يزفون يسوع كما أبدا يزفون كفتن يزفون suna sauri kara ta budu na mata rizun da suka zo suka an tare waɗannan dodannin saura guda ɗaya rata ya masa gatari man ba da haza biya laifina inda wuri min zalimin waye wa waye wannan mugun aika aika wa dodannin wannan ya zama azzalimi karu zamina fa da jizgun ardo ibrahim da aka tamba wani ne ya yi wannan aika aika zai kuke ba suka ce kun ji akwai dai wani saurayi a garin nan muna jin yana mugunta da ke wani rana sai ya yi irin wannan aikin yuqalu lahu ibrahim ana kira da ibrahim qalu ma tufi ala ayyuhin nasi ku kirawo mana shi tsakanin jama'a kowa ya shaida ta gare kaburai ma wai ana so in za tabbatar da laifi sai an kawo gaban jama'a mai shi sai ya ikirari قالوا باتوا بآلاء الناس حتى كانوا يشركون قالوا يزو أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم يزو إبراهيم كي كي ممونا أيكي ودودنين نامو قال بل ما له كبير هذا فسألوهم وإن كانوا يقيمون ai babban nan nasu shine ya yi wannan aikin fasalu muku tambaye su in kanu ya tigo na suna magana za su gaya muku babban da ya yi babban ga aiki ne Allah ko to Allah ne ya yi ai babban nasu shi ne ya sassare su Allah akbar shi ne ya sassare su ku tambaye su mana in kanu yan dibuna ku tambaye su mana in suna magana za su ga za su ga muku abin da ya faru fal ba da kabiru ma ga fal daru mun kanu yan dibuna ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا لكم أنتم الظالمون ثم نكسوا نار غوز من قدرهم هؤلاء يدعون wai kuka ce ba za magana gashi na ce su ci abinci ba za ci su sha ba za sha yanzu ashe abin da baya magana baya ci baya gani baya motsi baya amfani kuke bautawa amma ku ku ne kuka yi zalunci ya zago ya zattare su ya zattare su suka zo wane ne ya aikata wannan suka ce wani saurayi da ake kiran sa Ibrahim mun je na wannan magana mun ce kawo shi a kawo shi yake yi lalle babban nan nasu shi ne ya zattare su ku tambaye shi ku ji falam kabiru ma ga fasalu min kamin zigun farajawu ila anfusihim wa qalu lakum antum zalimun faraga alaihim darban bil yamin فأكبروا إلى يزفون قال أتعبدون ما تنهدون وي ku kuka sassake abinku da kanku in katako ne ko dutse ne ku kuka sassake abinku da kanku sannan ku kuma kuna bauta abin da kuka sassaka da kanku a ta'budu na matan yanzu ga Allah wallahu khalaqakum ma ta'malun da ku da dodannin ku da duk komai da kuma ma ga ubangiji wanda ya halicce mu gaba dai shine za ku bauta ba dodannin banza ba قالوا له بنيانا فاربوا في الجيب والله قد يقوم ما تعملون duk komai da komai Allah shi ne ya halicci komai da komai amma dan adam yana da kasabi to akan kasabin nan ne ake masa hukunci amma aiki gaba ɗaya Allah shi yake yin komai muna ji da cikin suratul kafi ana cewa ya tona ya tuna lambatu ya dasa itatuwa ya yi kaza ya yi kaza amma ko in ka je gonakin ba za ka samu mai yi ba sai mutane ɗan ƙodogo ne suke yi amma yake shi yake yi shi ɗan adam yana da kasabi to akan kasabin da yake masa hukunci ba akan aiki ka duk Allah ne yake yi in ka ga mota Allah ne ya yi ta amma a hannun bature in ka ga jirgin sama Allah ne ya yi shi amma a hannun bature duk abin da ka gani Allah ne ya yi shi amma ko mubasharatan in tsiri ne to gaba da gaba Allah ne ya yi shi in ko aihuwa ne gaba da gaba Allah ne ya yi shi in ko wani abu ne wanda akwai aikin dan adam a ciki to Allah ne ya yi shi amma tare da aikin dan adam wallahu karakum ma ta'maluna da ku da aikin ku duk gaba ke da aikin Allah ne domin komai baya da ikon komai sai Allah ne yake da ikon komai قالوا مره بنيانا فألقوه في الجحيم sai suka ce sun sha ya za fanzuru da ka kuma kuntum fa'ilin lalle wannan mutum sai a yadda za a yi a rama wa dodannin nan wanda ya halakar da su a rama musu bai girma ba su bai ji nauyin su ba ya halakar da su to ai masa wata azaba da za a rama wa dodannin sai karunu ya za a yi kun nuna hukun yanan ba ko bai jahi abinda za ku yi ku yi wani gini in kun yi wani gini ku sa itatuwa ku hura itatuwa idan wuta ta tashi sai ku jefa shi cikin wutar to shi ne maganinsa a rinna ku gudanar ku arku ku jefa shi bil jahimi a cikin wuta din sai suka gina gini mai tsawo suka tara itatuwa suka sa wuta sai da wutar ta yi yadda ta yi ta girma sai suka daura shi wajen jawa suka jifa da shi lokacin da suke jiwa da shi jibril ya zo ya same shi ya ce ba ka da bukata na ce ce a wajen ka ne ba da bukata ce a ai ba wajen na ba wajen Allah ta ilmuhu bi hali yughri bi an su'ali Allah ka ai yana sare da abin da nake ciki ba sai na roƙe shi ba a shi kenan sai aka yi jiwa da shi a cikin kuta sai ubangiji ije ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya naru ya ke wuta kuni ki zama bardan sanyi wa salamu sanye kuma yana na lafiya ala ibrahim aka ibrahim domin da an ce bardan da an ce bardan kawai ba ce wa salamun ba to sai wajen ta zama karkara ta kashe shi amma aka ce bardan wa salama ya zama sanyi kuma sanyi irin na lafiya ala ibrahim aka ibrahim yana da cikin mujizar annabi ibrahim an jefa shi wuta wutar ta zama sanyi sanyi mai lafiya to irin wannan mujiza tana nan wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam motoci da muke shiga da jiragen sama da muke shiga a cikin wuta a cikin wuta muke mun shiga mota domin in ta ji ta tsaya wani wuri ya aka yake a wutar da ita mutu oho wace dama cikin wuta muke tafiya kana ganin hayaki kana ganin danja ga wuta dai amma bardan wa salaman haka jirgin sama haka mota bardan wa salaman muna cikin wuta amma bardan wa salaman lafiya lau da sanyi da lafiya wa salaman فأرادوا به كيدا wajallahu lakmali kafiran sun nufi mugun tarihi da annabi ibrahim wato su je ba ya wuce ya kore kenan suke nufi su rama wa dodannin su wajallahu sai muka bai da su al-asfalina su ne kasdattu abinda suka suke nema ba su samu ba sai su lambe aka ji hubur asfarina su ne suka yi asarar wutan su asarar itatuwan su ba su samu abinda suke nema ba banda musalamu ala ibrahim وإني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين kikiran da aka yi wannan aka gama kafirai suna maru su gaba abin da ya samu ibrahim ya fito lafiya karau sai suka yi mamakin yadda wuta ta mutu ta zama mai sanyi sanyi kuma na lafiya to daga nan sai annabi Ibrahim ya shiri shi ka zai zai bar ne waɗannan mutane zama da su bashi da alheri bashi da amfani to magana ni zaibu ila rabbi sai hadibi yace ni dai zan kaura zan tafi wajen ubangiji na zai nuna min yadda zan yi kaurar ta haka ya kaura ne daga babila ya koma sham wato wajen falastin ya koma can shi ne farkon wanda ya kaura saboda addini shi annabi ibrahim alaihi salamu sai ya tsaura da matarsa sarra wata mace mai kyan gaske ya tafi da ita sai ya ka ganta misra sarkin misra wani azzalimi wani an aka ga mace mai kyau dole sai an kai masa shi sarkin ya ga sarra aka dauke ta aka yi wa sarki sarki ya ganta tana da kyau yadda yake so hijira sai aka tambaye shi menene ka ce ce yar uwa ta ce ina nufin yar uwarsa ta addini shi kenan da sarki ya ya nufi wajenta hannayensa suka lalace ƙafafuwan suka lalace sai ce ai wannan ba mutum ba ce aljana ce ku ɗauke ta ku ɗauke ta ku ɗauke ta amma ku nemi baiwa ku ba ta kar ta je ta zo gidan sarki ba ta samu komai ba sai aka ba ta hajara aka ba ta hajar daga nan da ibrahim sai ya kaure koma shan inda ya koma din da shi da annabi lulu suka koma wajen falastin wajen sham daga nan sai yace rabbi habli min salihina ya Allah ubangiji na ina roƙonka ka bani daga cikin nagargari ƴaƴa nagargari wanda za su taimake ni isar da aikanka yake nan Allah ya karbi addu'arsa sai ya bashi annabi Isma'il وبشرناه بغلام حليم sai muke masa albishir addu'a ka ta karbo za mu baka ɗa da wanda yake mai haƙuri mai haƙuri mai jimuri washin rabi guda min halim shi ne annabi ismail
أن يأبعك فانظر ماذا ترى قال يا
وبشرناه بغلام حليم sai muka yi masa albishir ɗa ya samu mun masa albishir ya samu da annabi Ismail da mai haƙuri bashar gulamin harim wadan ma bar kawo saya kada ya bunai inni yare bil manami anni azuhu ka fanzur ma za tare to yana can yana Iraq din inda ya koma to da Allah ya sa aka samu aihuwan annabi Ismailu amma ba ta wajen uwar gida ta harra ba ta wajen baiwa aka samu sai ya zama rashin yin daɗi sai ya shiga tsakanin su da ita uwar gidan da baiwar ita hajara din sai ba zaman lafiya ba jin daɗi to annabi ibrahim sai Allah ya masa mafita cewa ya kai ta wani wuri ya ajiye ta ya raba su don hankalinsa ya kwanta sai ya ɗauke ta ya kai ta inda za a maimaita ginin ka'aba makka kenan ya ajiye ta wurin tun da ta samu dan hankali ya tashi da ta samu dan ne hankali ya tashi uwar gida ba ta son ta ganta da ɗaya ta ba ta da shi da sai da Ibrahim ya je ajiye ta a wurin da ya kamata a gina iyaye a wurin da za a maimaita ginin kawa da ya je ajiye ta da ita da ɗanta ya juya zai tafi ya ajiye musu guzuri wato abinci da abin sha sai da ruwa ya waiwaya zai juya sai ta ce yanzu nan za ka bar mu a cikin daji ba kowa duwadin ghairi zi zar'in nan za ka bar mu cikin daji ba kowa annabi ibrahim ya yi miki ko Allah ne yake ga yaga ce eh ya to ya ka abunka tunda Allah ne yake yake ga Musa Allah ba zai to zarta mu je ka abunka annabi ibrahim ya tafi ya koma wajen kowa gida ya koma wajen gida uwar gida Sarah dama in an dare an dare zai zo ya duba yaya suke in an dare an dare zai zo ya duba yaya suke wannan da zai zo din sai aka samu da aka ajiye shi gurin su ya kare ruwan shan su ya kare sai ta hajara tana neman yadda za ta yi ta samu ruwa ta ba ismail sai ta je ta har wani dutse gabashin kudu daga inda ta ajiye ɗan ta daga ido ta daga kunne Allah ina zan samu wani mutum ko mai kiwo ko mai ko ko mai mai mai yawon daji yana da sauran ruwa ya bani in kai waɗannan nawa ta dade ta dade bata ji ba sai ta yi arewa ta samu wani dutse ta zaki hawa ko za ta samu wani mai kiwo ko mai yawon daji ko yana da sauran ruwa ya ba ta ta kai waɗannan nata bata ji kowa ba sai da ta yi ta zauna ta je yin kudu sau hudu wajen arewa sau hudu wato safa da marwa shi ne asalin safa da marwa kenan ba ta je wa sai ta dawo da ta dawo sai ta samu yaron ruwa ya fito a karkashin sawunsa ana kiran wannan ruwan zamzam to wannan ruwan shi ne ruwan zamzam to sai ya zama shi yana maganin yunwa yana maganin kishirwa shi zamzam din to daga nan sai tsuntsaye suna yawo suna saboda ruwan sai aka ce wannan tsuntsayen da suke duwa akwai ruwa sai mutane suka gane ruwan zamzam suka zo suka samu mace da yaro wajen ruwan sai suka tambaye ta ke mutum ce ko aljana ce ta jani mutum ce domin zo ne wannan ruwan naki muke so za mu riga amfani da shi sai da ce na yarda amma ni ma ku riga bani amfani shikenan sai aka samu nan da nan sai wurin ya zama gari wajen su laraba jurhu sai suka taso suka zo suka zauna a wurin sai wurin ya zama gari shine asalin makka to annabi ibrahim ya kan zo yana duba su yana komawa har lokacin da allah ya bashi murni lokacin da ya kai shekara kamar goma sha uku ya isa aiki kenan ya allah da wani ta'ala ya nuna maka mabarki shi allah baya barin masoyansa su so wani abu da ya samu dan sai hankalin zai koma akan dan sosai sosai tsoho ya samu da to sai Allah yana so ya nuna maza kulla ba ka yadda a hada mata da wani sai Allah ya nuna maza mafarki ya yanka ɗan sai ya yadda da gari ya waye ya ce Allah ka nuna wannan mafarki in na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne ya sake roƙon Allah ya sa uku aka nuna masa mafarkin gaskiya ne to sai ya zo wajen uwar yaron sai ya ce mata in ga mafarkin da dai abin da ya kawo a wannan karon na yi warki ne zai yanka dan nan namu an nuna mini zai yanka shi sai ta ce ba Allah ne ya ba mu shi ba tun Allah ya yanka a yanka mana Allah ne ya ba mu shi sai ya ce wa yaron ni na gani a warki zan yanka ka wato bai ce na yanka ka ba zai yanka ka azuba huka zai yanka ka dukkan ƙarya ta shigo yake to banzur ma iya wata banzur ma za ta re baba ka zartar da umurin da aka baka ka zartar da umurin da aka baka shi ke nan sai yake to shi ba zai yanka shi a gaban jama'a ba za su tambayi su mai yayi an aka ce mafarki ne sai su ɗauke shi an bai da hankali sai ya ɗauki yaron suka tafi daji wato wurin mina inda da zai suke zama din nan ya suka je wurin sai ya ce wasu tafiya ku ba akan zai yanka kan yadda aka nuna mini a waje ya abje ya bunai inni arifu manami anni azwahuka ya bunai wato ya kai dan karamin dana da sunan tausayawa shi kuma sai yace ya abadi da sunan girmamawa in yare fil manami ne azu ka fanzur ma za ta yi menene ra'ayinka ya ka gani ya bati wannan tumar ya babana abinda aka baka umurnin kai duk kai da ni fanzur ma za ta yi in yare fil manami an ya zo ka fanzur ma za ta yi kare ya bati wannan tumar satajin insha Allah min as-sabirin zaka same ni Allah ya yarda daga cikin masu hakuri ba zan ba zan yi ragi in baka kunya ba nan annabi Isma'il ya ce insha Allah kamar yadda annaba su da saba yin za su yi abu sai su ce insha Allah min as-sabirin sai ya sa kansa cikin jama'a masu hakuri daga nan kuma sai ya samu hakurin amma can annabi Musa da yace satajin insha Allah sabiran wala ajraka amran bai ce minas sabirina ba ya kare ta kansa sai ya kasa yin hakurin akan tambaya ne ma kar kai tambaya amma ya kasa hakuri wannan akan wuka ne ma sai ya yi hakuri saboda sa kansa cikin jama'a insha Allah mun sabi فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم هل صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المؤمنين da aka gama komai ɗan ya yadda a yanka shi yadda uwarsa ta yadda a yanka shi tun da Allah ne ya ce to ba abin da ya saurare shi ya kwantar da shi a yanka to ana cikin tafiyar za a je wajen ma da ya faɗa masa sai shaidan ya ce wa Ibrahim kana babban mutum kana annabin Allah ka yanka dan adam don mabarki ni bai yadda a yanka shi ba annabi da ya dai zo takwa guda bakwai ya nemi shela sannan sai ya dan ya koma wajen uwar yaron karki yadda a yanka danki karki yadda a yanka danki don mabarki ita ma ta ta gani yiwa ta dauki takwa guda bakwai ta je fi shela a komo wajen yaron karka yadda a yanka ka karka yadda a yanka ka shi ma ya dauki zakwa guda bakwai ya je bi shaidan to nan da ya kaza wuri jiban shaidan har wuri uku tun daga wannan lokaci ya kaza a cikin aikin haji sannan a kwantar da shi bayan ma aslama da suka sallama wa Allah su biyu uba ya yadda ya sallama wa Allah ya zai yanka ɗansa da ya yadda ya sallama wa Allah ya miƙa ransa a yanka shi bayan ma aslama sun sallama Allah watallahu ya kwantar da shirin jabini ta gefen gefen da gefen kai shine jabinu ya kwantar da shi ya sa wuka zai yanka wuka ta iyankawa yayye wuka ta iyankawa nan da nan sai aka kawo rago daga aljanna wanda habiru yayi ibada da shi aka kawo shi aka fashi annabi isma'ilu da wannan rago shi ne dalilin yanka da ake yi ranar babban sallah ran ba su rawa ta launin jabini wanda da ya dawo sai muka kira shi an ya ibrahim muka ce ya ibrahim asad daktar ru'i hakika ka gaska da wannan mafarki ka yi ka yi kokarin ka na yankawa hakika ka gaska da mafarki inna ka zalika rijil musin mu yadda muka saka wannan muka dauke wa dan bala'in yanka muka ɗauke wa uban bala'in yankan danza hakika yadda ya kyauta wa Allah mu ma haka muka kyauta masa shi yasa Allah ya ambaci annabi Isma'il yace wa zurbil kitabi Isma'il innahu kana wa zurbil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di yace ya abadi alwatu mar ya gaskata wannan alƙawari da yayi cewa babu kai kai abin da aka ce kai da ni kai ya shiga wannan alƙawari yasa Allah yake ce maza إنه كان ذلك الوعد آه إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين wannan labarai ake da ake bayarwa to fa duk wanda yake so ya zo mutumin kirki wajen Allah to irin wannan abu ya same shi ya sallama wa Allah din idan ka yi haka ka zama daga cikin masu kyautawa sai Allah ya kyauta maka ya ya mai da kai cikin mutanen da suke an tabu da Allah ta annaka tarahu in ka zo bautan Allah zai ga kaman kana ganin Allah ne ne inna ka zalika ne jilmuzi ne inna hada lahu al-bala'u mubin hakika cewa a nuna maka mafarki ka yanka ɗanka ɗan kuma guda ɗaya ne tak kuma ka yadda ka yanka shi ka yanaka don kuka ce dai ta ki kama amma kai ka goga ka goga ta ki yankawa ne ai kai ka gama naka shi kuma ɗan Allah ya saukar da bala'i wai a yanka shi kuma ce ya yadda a yanka shi ya kwanta aka aka yanka din ya dai kuka ce bata bata yanka ba hakika Allah ya yi babban jarraba ana ya jarrabi uban wajen yanka ɗansa da ya yadda ya jarrabi ɗan da aka ce a yanka shi ne ya yadda aka yanka shi din sai dai kuka ce bata kama ba ya jarrabi uwar yaron dan da guda da ya kace ai za yanka shi da ce ta yarda tun da Allah ne ya yanka shi hakika wanda an yi babban jarraba ana in hadha la huwa al-bara'u mubin an yi babban jarraba a bayyane ana an jarrabi wannan mutane guda uku kuma da yana ba mun fashi annabi Isma'ila bi zibhin da mun yanka wa azimi mai girma wa وتركنا عليه بالآخرين سلام على إبراهيم حقيقة منبر النبي إبراهيم تاريخي متكشين ذو حقيقة ذاك جسنا سوى دكا سجبالا تجاو أنا أنا جدا جنسو نزا بلدي فشي النبي إبراهيم yadda yadda Allah ya yi shi dukkan kamuran duniya suna son sa suna alfahari da shi yahudawa suna alfahari da annabi wai kakansu ne nasara suna alfahari da annabi wai kakansu ne larabawa suna alfahari da annabi ibrahim sun ce kakansu ne kaga kenan masu tsami mutanen jigogin annabi ibrahim na makka suna son sa yahudawa suna son sa nasara suna son sa balle hukun musulmi sai duk Allah ya kare ta wala ya ce ma kana ibrahim yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين قرية يهودا والنبي إبراهيم بابا يهودي بني قرية النصارى النبي إبراهيم بابا نصاري بني قرية مشرك اللاربا النبي إبراهيم بابا مشركي بني آه annabi ibrahim musulmi ne mai kadaita Allah mai mika da marina duk da wani da wajen Allah ma ga ni yake inda aulan nabi ibrahima wanda suka cancanci cewa su mutanen Ibrahim ne to wanda suka yi imani a zamaninsa da shi suka yi imani da shi a zamaninsa sai dai kuma wannan babban annabi da shi da jama'arsa annabi Amurka ma kan Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min mushrikin awran nas ibrahima dallazina tabuhu wa hadha an-nabiyyu والذين آمنوا تورد سكي إيماني دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كينا كوا دا كوا ينا سنة النبي إبراهيم كوا ينا جي كي مسلمين هم سي إبراهيم سورة سنجي إبراهام وهو يقول سورة دي سنة سنة سنة أما مونا نامو سنة نامو تشيني نغس بيا Thank you. kowane gari da je ga da zamu Ibrahim Ibrahim Ibrahim Ibrahim kowa yana son Ibrahim ya faɗi sunan zaka ji salamu ala Ibrahim Ibrahim alaihi salam Ibrahim alaihi salam a to duk wanda yake son ya zama na Allah ya miƙa dukkan lamarin sa wa Allah wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana min mushrikeen to sai Allah shi kadai ka zuwa da komai ka zuwa Allah kar ka hada wa Allah komai da wajen da in kana son Allah ya mai da kai mutumin kirki kamar a annabi Ibrahim ka gaji hanyar annabi Ibrahim kenan in kai haka sai ka zama kai ma ana son ka yadda ake son annabi Ibrahim shi ban ji abin da ya faɗa ba ya ce mai eh eh eh a idan kaya aka baka buhu ko da ana sai da shi a, buhu dubu biyar biyar ne yanzu kuma ana sai da shi buhu- dubu ashirin in ka zo yanzu kai buhu za ka bayar ba wai kudin kimar za ka bayar ba ba kudin ka karba buhu buhu na ka karba na masara yanzu wanda yake ya ana bin sa bashin buhunan siminti lokacin da aka sai da buhun ake sai da buhun siminti naira biyar biyar a nan an sai da buhun siminti naira biyar biyar a can a wajen mu yanzu in za ka biya buhu goma na siminti to buhun siminti ne za ka biya ba kiman kuɗin za ka biya ba ba za ka biya biyar naira biyar biyar ba buhu buhu- buhunan simintin adadin su za ka bayar Eh. Mm. Eh.
yana cewa shi ne yawan sha'awa ne na ji yawan sha'awa ne ta so mata eh zai kama gabanta yana wasa da shi amma da ke Mm. wato mutumin da yake da yawan sha'awa an ba shi umarni ya yi aure idan ba ya yi aure ba ya samu kuɗin aure ba an ba shi umarni ya dinga azumi har sha'awar ta karye idan kuma ya yi duk wannan bai yiwu ba sha'awar ta tashi to maimakon ya je ya lalata da wata mace to gara ya yi haka din da hannunsa har maniyin nasa ya zuba din ya fi sauki amma shi ma yana da alhaki ba shi da kyau domin istimna'un bil yadi wannan haramun ne ba shi da kyau amma maimakon mutum ya fada a babban na neman mata gara yi haka din Kome? To mai neman aikin soja ko aikin ɗan sanda ko aikin kwastam ko kowane aiki a wurin Allah musulmi ne to Allah ya baki Allah ta ku ya ta Allah ta ku abu ya amfani Allah ya ji mu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malayen mu da malayen mu Allah sa ka ke mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mu imanin mu Allah ya kiyaye mu mutuncin mu Allah ya kiyaye mu jama'ar mu Allah ke mana kasar mu Allah ka mu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun su albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun mu Allah ba mu irin duniya da lahira Allah biya mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya kana abudu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق آتي الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بيوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فإني فقير ضارع عند بابك أدين وأرجو الفيض والفضل والجدى وما أن منكم راضيا بسواكم فقل لي يا محمود قل لي منتقى وهب لي مقاما فارتقى فردونهم أكادر أقطاد الفهول من الورى بلا سبب مني مؤفى ومصطفى مبارك نسل المهتدين زويدنا مصونا عن الأعداء شاهد وجوههم ومحمود أفعال كريما على العطاء بجاه رسول الله أحمد الناصر وفاتح إقلاق الولال من اهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا على كل مقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه وأبقى قديما للأمين ومقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والساد الكرام ذوي الأولى